إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 17 ga watan zulka'ada hijira na da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na takwas cikin jirgin darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn abdulbarri namari rahmatullahi alaihi alimamu ibn abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallama muna amfani da wannan nuska ta abul ashbali az-zuhairi wanda ya tace ta zuwa ga sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadlihi za mu tashi inda mala yake cewa fa'alzaman nafira fi zalika al-ba'di duna al-kulli ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم والطائفة في لسان العرب الواحد فما فقه نما كفانكو سيتي وكذلك الجهاد yana magana akan ababen da suke farilla amma farlil kifayi daga cikin su akwai koyon ilimi na abin da ya dauru akan wajibin musulmi wajibin abin da musulmi zai san Allah ya bautawa Allah da shi to idan ilimi ya dauru akan wannan wajibin ba farilla ne alal a'yan ba amma farilla ne alal kifaya shine yace haka nan ma jihadi fardun alal kifayati shi ma farilla ne na kifaya li qaulillahi azza wa jalla saboda fadin Allah subhanahu wataala da yace la yastawi alqa'iduna min almu'minina غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى قوله فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما cikin suratul nisa'i Allah yace la yasawul qa'iduna minal mu'minina mazauna gida cikin mu'minai ba za su daidai ghairu ulil darar waɗanda ba wani cutarwa ba wata larura ce ta suka zauna a gida ba kawai radin kansu ne suka kifuta jihadi to ba sa yin daya wal mujahiduna fi sabilillahi da su da waɗanda suka fita suka je suka yi jihadi har zuwa faɗin Allah wa faddalallahu al mujahidina alal qa'idina ajran azima lalle Allah ya daukaka mujahidai akan masu zaman gida da lada mai yawa abin da ya tsallake shine fadin Allah bi amwalihim wa anfusihim wa fadallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina daraja wa kullan wa'adallahu alhusna malin yace wa faddala almujahidina wa faddala almujahida wa lam yadhumma almutakhallifa kaga an yabi mujahidi amma wanda ya zauna a gida ba a zarge shi ba sai nuna shi ba dole bane kenan wal ayatu fi fardil jihadi kathiratun jiddan ibnu abbar yake cewa ayoyin da suka zo akan falanta jihadi suna da yawa wa tartibuha ma al ayati allati dhakarna ala hasabi ma wasafna inda jama'ati ahli al ilmi yace jerenge ayoyin tana cikin ita wannan aya da aka ambata tana cikin jeren giyar ayoyin da suka zo akan wannan matsala da yawa da aka ambata a wannan waje da ma wasu wurare yace kuma malamai masana ilimi suna kallon ayoyin bisa yadda muka kalle su cewa suna bayani ne akan farlanci na aljima'i alkifai fa in atalla al'adu baldatan yace amma idan wasu kafirai suka zo suka suka afkawa wani gari lazimal fardu hina idin jami'a aliha to anan lokacin farilla ce ga kowa daka jihadin da yake fardul kifa'i shine jihadi na ƙara fadin ƙasar musulunci amma jihadi na kare ƙasar musulunci idan aka auko musulmai da yaki to wannan farilla ne akan kowa dake wannan garin wa kullu man qaruba minha da duk wani wanda yake makwabtaka yake kusa ma da garin dole ya kai mutanen garin dauki in alima da'afaha anhu matukar ya san cewa mutanen garin suna da bukata zuwa ga taimakonsa wa amkanahu nusrataha kuma yana da karfin da zai iya taimaka musu lazimahu fardu zalika aidan anan farilla ne akan shi wannan mutumin yaje lalle lalle ya taimaka musu qala abu umaru ibn bar yake cewa wa raddu salami inda ashabina min hadha albabi fardun ala alkifaya yace mai da sallama amsa sallama a gun malaman mu duk sanda yace ashabina malikiya yake nufi mun sani ko yace a a wannan shi ma farilla ne ala alkifaya a bisa wannan tsari wa khalafahumul iraqiyuna malaman kasar iraki sun saba musu su ne mazabin abu hanifa kenan mu kiyaye ne dinga faɗa irin waɗannan kalmomin ba haka ka saba jinsu ba malam sai ka rage wannan last speaker ta ɗan yi ƙara da yaku disin da ya ce iraki yuna yana nufin mutanen ƙasar kufa musamman masu bin mazhabin abu hanifa da ire-irensu allah ya gafarta musu gaba kiɗa ya ce mutanen iraki suka saba musu faja'alu hufardan mu'ayyanan suka ce mai da sallama farilla ne fardu ainin ala kulli wahidin minal jama'ati idza sullima alaihi akan kowane daya daga cikin mutanen da ke wuri idan aka zo aka idan wani shigo yanzu nan ya mana sallama hanafiya suka ce farilla ne akan kowa a cikin mu sai mai da sallama ba su yadda da wannan wato sallama a ce in wani ya in wani ya ya sallama ma mutane dayan ya sauran sun wadatu ba to yace wai za su lima alaihi idza su lima alaihi wa qad dhakarna wajhal qawlaini mun yi bayani akan fuskar kowane zance waɗannan guda biyu wal hujjata li madhhabil hijaziyina fi kitabit tamyiz sannan kuma muka bada hujja wadda take nuna cewa mazhabin mutanen hijaz malikiya din kenan da suka ce sunna ce abin nan wajibi ne al kifai mun faɗa fit tamhidi a cikin littafin sa at-tamhid ma fil muwatta min al-ma'ani wal asali wannan duka daga cikin salon da zamu ta ji zai ta faɗin waɗanda ta fanna shi tamhid al-istizkar al-isti'ab zai ta ambatan su cewa nayi bayani kaza a wuri kaza nayi bayani kaza a wuri kaza wanda yake tabbatar da cewa daga baya ya rubuta wannan littafin kenan bayan ya gama waɗancan manya-manya da littafin to kaga sai kai ta komawa can kana karantawa dama duk gasu na muna da su suna kwance a cikin library suna jira wanda zai karanta su li'akhari al-muwatta at-tamhid li'akhari al-muwatta wal aya al-mubayyana li raddi salami bi ijma'i bi ijma'in hiya qawluhu alayhi qawluhu ta'ala yace ayat da ke bayani akan hukuncin mai da sallama din da ijma'in malaman musulunci ita ce fadin Allah cikin suratul nisa'i wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha wannan ayar ita ce da take bayani akan mai da sallama al-imam tahawi a cikin sharhu ma'anil athar shi ma ya tattauna akan maganar kuma shi ya goyi bayan wato mazhabin shi na hanafiya ya ka kawo hadisai wasu ma masu rauni ne wasu asar ne da sauransu da gaske akwai mashhurin hadisi da yake mai rauni ne kuma ba ma ya goyen bayan mazhabinsu da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idza radda salamu ahadun idan ɗaya mai da sallama faqad ajza'a ghayruhu ya wadaci sauran amma dai a aikace aikin magabata ya nuna cewa mai da sallama mutum ɗaya na iya wakiltar masu mayarwan duk da shi mayarwan farilla ne haka a wajen sallama ma mutum ɗaya na iya wakiltar masu wucewa idan mutane za su wuce don ɗayan su ya sallama ya wadaci sauran to dama da ke shi yin sallama mustahabi amma mayarwa shi ne wajibi to wannan wajabcin wajabci ne kifa'i ina fata mun gane da yana ta kawo mana misalan ababen da suke wajibi ne kifa'i yana kwatanta su da wajabcin neman ilimi na addini wanda ya ɗoru akan ilimi na na abin da zaka bauta wa Allah ji malam ya ci gaba da cewa wa min hadhal babi aidan takfinul mauta irin wannan mas'ala har ila ita ce batu akan yima mamaci likafani wa ghasluhum da wanke su wassalatu alaihim da yi musu sallar janaza wa muwaratuhum da zuba mamata a cikin kaburburan su wal qiyamu bi shahadati inda al hukami da zuwa gun alƙali ka bada shaida fa in kana shahidani adlaini wala shahida lahu ghairuhuma idan ya zama masu shaidan mutum biyu ne adalai babu wasu su ta ayyana alfardu alaihima to anan ya zama dole akan su ku da kuka san abun ya zama dole akan ku in ba ku in ba ku kade bane to ba dole bane to aka sallar jana'iza kamar yadda aka sani fardun ne alal kifaya wa sara min alqism alawwal idan ya zama wato babu kowa da ya san mas'alar sai ku biyu to ya kuma fardu ainin ku akan ku ومن هذا الباب ما ليس كتشوها إلى يودك سكين ونن فسكة تفرد الكفاية عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار كرن صلى أبراني لا دنشي شما وتفردني على الكفاية وقيام رمضان da yin sallar tahajjudi cikin watan ramadana a yi ta a jam'i shi ma fadun ne alal kifaya wa akthar fuqaha yaj'aluna dhalika sunnatan wa fadila kai wasu ma malamai suna cewa wannan sunna ce mustahabi wato da mutane za su ƙin kiyamul layli gabaki ɗaya duk gari a ƙito an yi laifi amma aka samu wasu suna yi sauransu je su baccin su sauransu je su harkokin su babu laifi insha Allah wa qad dhakara qaumun min min al-ulama'i fi hadha al-babi iyadatul maridi wa tashmitul atisi ya ce har ilayo wasu malamai sun ambata a cikin matsaloli na fardul kifaya akwai gaida mara lafiya da yi ma wanda ya ce ya atishawa ya ce alhamdulillahi a ce mashi yarhamukallah wa qalu suka ce hadha kulluhu fardun alal kifaya wasu malamai suka ce duk wannan fardul kifaya ne wa qala ahlu zahiri sibnu sibnu hazmi suka ce bal zalika kulluhu fardun mutaayyan suka ce a'a su abun su tuka wannan farilla ne akan kowa da kowa wa hatajju bi hadisi albara ibn azib sai kafa hujjar hadisin bara dan azib qala da yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in a cikin bukhari da muslim yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da abu bakwai kuma ya hane mu bakwai amarna bi iyantil maridi wa tiba'il janaizi wa ifsha'is salami wa ijabati da'i wa tashmitil atisi wa nasril mazlumi wa ibraril qasami annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da gaida mara lafiya da raka janaiza da yada sallama da aminci cikin mutane da amsa wanda ya kira ka ko ya gayyace ka ka amsa mishi da yi mai atishawa a gaishe shi da faɗin yarhamukallah bayan ya ce alhamdulillah da taimakon wanda aka zalunta da kuma ibrarul kasami wato abin nan zartar da abin da rantsuwa take hukuntawa alhadith malam yace wa qad dhakarna hadhihi as-sab'a wa ghayraha al-ikhtilaf ahkamiha inda al-ulama'i fi kitab at-tauhid waɗannan abubuwan guda bakwai su ma mun ambaci bayani a kansu da saɓanin da malamai suka yi a kansu a cikin at-tamhid limafil muwatta min al-ma'ani wal asanid wa khalafahum jumhurul ulama waɗannan yan zahiriya da suka faɗi wannan magana daukacin malamai suka saba mu suka ce a ba haka bane fa qalu laysa tashmitul atisi min hadha al-babi lalle kan yi wa mutum gaisuwa in ya atishawa baya cikin abin da yake fardun alal a'yan وكذلك إيادة المريض هكذا قيد مرة لا فيها وإنما ذلك ندب abubuwan wanda suke mustahabbai wa fadila ababan samun lada ne wa husnu adabin da kuma kyakkyawan ladabi kyakkyawan zamantakewa ne amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da waɗannan abubuwa ne litahabbi dan a samu kaunar juna wal ulfa da kuma zukata su haɗe su zama wuri guda shi sa ka ce a yi waɗannan abubuwa don suna gadar da ƙauna da soyayya suna kore gaba da ƙiyayya tsakankanin musulmai gaida mara lafiya abin nan wato yaɗa a sallama gaida mutane mutunta su da sauransu suna kawo abin nan ƙauna ne da sauransu wala haraja alaman kasura anhu amma babu zunubi akan wanda ya taƙaita bai yi ba illa innahu muqassarun an hadhi nafsihi fi ittiba'i sunnati wa adabiha sai dai yawo kanshi ka tobara ne ya rage wa kanshi bin sunna ya rage wa kanshi samun lada waɗannan abubuwan dukkan su ababe ne masu matukan lada gaida mara lafiya raka gawa amsa gayyata kaza kaza kaza kaza duk wanda yayi dan ba su ne mas'alar karatu mu ba an shayin karatu akan su kowanne zaka ji akwai lada akwai falala akwai fa'ida akwai maslaha a cikin ga al'umma wanda bai yi ba shine yayi asara kamar da Abdullahi Umar yake cewa laqad afratna fi qarati da kathira da ayi ji hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya raka gawa wanda ya sallar gawa lada kaman girman dutsen Uhud wanda kuma ya raka ta har zuwa makabarta wani ladan kaman girman dutsen Uhud da yaji wannan hadisi ko Abu Hurairah shine sai yake cewa to babu shakka ko lalle mun yi sawarwari mun yi sakaci da ladaddaki masu girma ba kadan ba saboda akwai jana'izar dama kenan da bai je ba kamar yadda yake a aikace haka yake faruwa ga kowa amma kaga rashin zuwa wannan jana'izan ai ba kamar rashin yin sallah azhar bane ina fata muna gane wannan sai ya ci gaba da cewa wa anil hasan ibn abil hasan al-basri qala sittun idza addaha qaumun al-hasan al-basri yake cewa rahimahullah yace wasu abubuwa guda shida idan wasu mutane suka yi kanat mawdu'atan anil amma sun fada daga sauran mutane wa idza ijtama'at al-ammatu ala tarkiha kanu athimina amma idan duka al'ummar gari ko wani yanki suka haɗu suka daina yin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya to dukkaninsu sun haɗu a cikin saɓon Allah aljihadu fi sabilillah jihadi dan ɗaga kalmar Allah ya'ani saddu suguri yana nufin abin nan wato gadin iyakokin musulunci a na ɗaya kenan wa darbu fil aduwi da kuma kaiwa abokan gaba farmaki wa ghaslul mayyiti wa takfinuhu was salatu alayhi da yin aikin jana'iza tun daga wankan gawa da yi mata likkafani da yi mata sallah wal futiya bainan nasi da kuma samun malamai masu bada fatawa masu karantawa da bada fatawa in aka samu wasu suna yi ya fada akan saura idan duk malamai suka kin wannan aiki to duka an hada a cikin zunubi da malaman da jahilan gaba kida wa hudurul khutbati yawmul jumaa da halartar huduba ranar juma'a a ce sanda liman zai fara huduba a ce akwai wasu sun fara taruwa amma da za a ce liman ya zo ya fara huduba babu kowa daga shi sai ladanin shi to duk mutanen garin mutanen masallacin sun yi saban Allah amma babu laifin mutane su ta zuwa ana cikin hudu ba kamar da aka ambata su ne suke asarar lada amma bai zama zunubi a kansu ba ina fata mun gane wannan ya ce laisa lahu an ya turkul imama laisa inda human ya hudu ba bai halasta ga mutane ba su bar limami ya zo ya fara hudu ba ya hau mimbari don juma ya fara hudu ba babu wanda zai saurare shi bai halasta ba ina jin ku haini musulmai ba su kai ga wannan lalacewa ba ya kace dai kace za ka zo ka tara liman zai zo wataƙila ɗaya bisa hudun masallacin ne kawai suka kafin ya gama hudu shi za a yi ta shigowa saboda kowa yana jira ne sai ya jiyo an fara hudu to wannan asara ce ta lada babu shakka saboda mafi karanci shine mutum bayi da attendance din wannan rana da mala'iku suke ɗauka din nan ko kuma ma wannan zai ja mishi idan ya zo ba zai samu natsuwa ba yayi ta abubuwa waɗanda suke basu kamata ba malam ya ce wasalatu fi jama'a da yin sallar jam'i sallar jam'i ita ma suna ce mu'akkada a bisa fatawarsu ta malikiya idan aka samu wasu suna yi to koda wasu ba su ba ya fada akan jama'ar musulmi amma wanda ba su yi nan ba ba muna ƙara fada suna yin asara wa kansu suna wa kansu ka tobara قال الحسن وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتل idan kuma kafirai suka zo ƙasan musulmai to wajibi ne akan mutane gaba ɗaya su fito ya'ani ajma'ina qala ibn mubarak wa bihadha kulluhu aqul ibn mubarak yace ni ma fatawa ta iri ɗaya ce da ta wannan malami al-hasan al-basri rahmatullahi alaihima wa qad jaa an abi darda'i radiyallahu anhu ma ya ma yu'addidu qawl al-hasan yace amma samu daga abu darda Allah ya mishi rahama abinda ke ƙara wa magana al-hasan al-basri ƙarfi قال أبو الدرداء لولا أن الله عز وجل يدفع بمن يحضر المسجد أما لا يحضرها كبادن الله سبحانه وتعالى ينا كربان أيكم ودن دسك ذو مسلاتي ييافي ما ودن دبس ذو بساك موكان ودن دسك ذو وبالغزات أما لا يغزو da kuma ya karɓi aikin masu jihadi ya yafe ma waɗanda ba su je ba la ja'ahumul azabu qubula da azaba ta zo wa al'umma gaba gaɗi da an yi tun anan duniya za a musu azaba da a ce laifi ne kwala abu umar kan zakarna kaula man kala ya ce mun ambaci magana wanda suke cewa shuhudul jama'a ci fardun muta'ayyan akwai masu fatawar cewa zuwa sallar farilla farilla ce akan kowa zuwa sallar jam'i wa man kala zalika fardun alal kifaya da maganan waɗanda suke cewa farilla ce alal kifayati wa man qala zalika sunnatun masnuna da wanda suka ce sunna ce mustahabbiya fi kitabit tamhidi ha ila yuri askin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid fa agna zalika an i'adatihi ha huna zaka ba sai an maimaita ba shi tashi al'ada kenan ba yana al'adar nawawi ba nawawi ne duk sai maimaita maka wannan maganganun anan wajen in yayi su ma a wani wuri yanzu kana gana ma'anar da ake cewa littafin ibnu abdul barri bai yiwa ka zama malami ba karanta shi ba kamar da za a biya faɗa cikin littafin da ya lissafa waɗanda dole in ana so a kira ka malami lalle kana buƙatar basic requirement ne na malanta a musulunci lalle ya kamata ce ka karanta littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani dan sanin riwayoyi da fatawoyi da tarjihatu na malamai akan mazabobi da maganganunsu a gari yanzu karatu karatun ƙasa da awa ɗaya yanzu ya mana san littafin wajen su hudu kenan bini-bini ya ce a duba atamid walam na ƙasid fi kitabi na haza ila hazal ma'ar ya ce a nan wannan littafin ba littafin magana ne akan mazhabobi da maganganun malamai ba da haka ba zan mamita ba falidharika adrabna an taqassihi da haka muka kauda kai daga tattaro maganganun anan wasti'abil qawli fihi ko mu ce sai mun game zance akai wabillahi tawfiq sai ya ce wal qawlu indana fi shuhudil jama'ati annahu sunnah duk da haka fa ya ce ba zai fada ba yace amma mu dai a wurin mu mu malikiya zuwa sallar jama'a a gun mu sunna ce wato sunna muakkada kenan wallazi alaihi jumhurul ulama wa jama'atul fuqaha'i anna shuhudal jama'ati fardun muta'ayyan yace amma fa maganar mafi yawan malamai da malaman fikihu su suna cewa magana akan wannan mas'ala fardi ne muta'ayyan ala kulli hurrin baligin min rijali fil misri wajibi ne farilla ne akan duk wani mutum da balagagge cikin mazaje mazaunin gari au kharija minhu ko wanda yake wajen gari bi mawdi'in wanda yake wani waje yasu isma'u minhu nida da yake jiyo kiran sallah ma'ana ko kana cikin gari ko kana cikin wani kwatas a can a gefe ko cikin wani abin nan abin nan a haya sakaniya irin irin irin irin abin nan housing estate da ake a gefen garuruwa da sauransu indai kana jiyo kiran sallah to wajibi ne ka fito ka zo sallah kamar yadda aka sani mas'ala ce sananniya wannan a cikin malamai a cikin maganganu na malamai yace wasa taral hujjata lidhalika fi kitabin al-istidhkar in kana so kaga hujjoji to kuma al-istizkar kuma insha Allah sai ka koma can yana ba mu aiki fa jama'a ba garma aiki ki ban ba wancan takhrijin na kasa na hadisin Abu Dardai sorry na hadisin Bara dan Azib ne dake cikin Bukhari da Muslim na ifsha'us salam wancan da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in gashi nan shine a kasa da yake cewa wani hana an sabi din na hana anil anil anil khawatim wato ya hana mu zoben zinariya wa an shuru bil fidda ya hana mu shan ruwa a cikin kwanan azurfa wa anil mayafiri ya hana mu ainihin kwado wa anil qasiyi da da da da da alharini shine qasi wa an labsil harir shi ma nau'i ne na alharini wal istibrak wad dibaj duka nau'i ne na alharini sai ce warawa yunus ibn abdul a'la wa ibn al-muqri wa ibn abi umar an sufyana ابن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد يقول وجدنا علم الناس كله في أربع من قد شوى علم متاني قباكي لايا أكن أبو هدني أبن ديك دولة أكن متن علمي أبن فرقو أولها أن تعرف ربك كسن الله أبنجي سبحانه وتعالى والثاني أن تعرف ما صنع بك كسن كما أبن الله سبحانه وتعالى يهد تشيك mai Allah ya kawo ka duniya manufar halittarka sai kuma na uku an ta'arifa ma arada minka da kuma abinda Allah ya umurce ka kai malfa halitta ka bauta to kuma meye bautar da Allah ya ce kai din ba kai da kanka za ka yi bautar yadda kake so ba na hudu an ta'arifa ma takhruju min dinika kuma ka san abin da yake da hadarin da zai iya fitar da kai da addini daga addini abin da zai sa kai ridda ka san su wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce ma yukhrijuka min dinika abin da zai fidda ka daga addininka to ya gama bagana akan wato hukuncin neman ilimi kamar yadda muka faɗa maka maimaita neman ilimi akwai na wajibi akwai wanda yake na mustahabbi na wajibi shine abin da ya shafi ma la yasul muslimu jahalu wanda jahilta shi ba zai zama maka uzuri ba kai musulmi tauhidinka sanin manzanka sanin ibadarka sanin makomarka da sauran ladduba wanda suke na wajibi ya bayyana mana su abin da shafi sallah da azumi da sauransu da kaza da kaza da kaza duk abin da ya doro akan wannan na irabi da takhriji da asbabun nuzuli da qawaidul fiqhiyya da usulul fiqhi da mustalahul hadisi da wane ne da duk waɗannan sarƙaƙiyar da malamai suke shigar da mutane ko to wannan ba dole bane in kaga baka buƙatar shi ba dole bane sai kai zaman ka ci gaba da harkokinka shi sa aka muka ji cewa sahabbai su Abu Hurairah su da yake ɗan kulafuci ne suna son wannan karatun suna nan kullun tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai ba sai tafiyar su gona da kiwo da kasuwa da aikin gwamnati har ma wani wanda yake yana zuwa a aikin ko gonar amma kuma yana son karatun sai su dinga tanawubi cewa to kai ka je ka ji yau ni in je gobe kaga inda farilla ne alal a'in kamar sallah ba zai ka ce wa makwacinka to yau kai kai sallah da asuba ni kuma ne bacci gobe kai kuma kai bacci ni in je sallah asuba ba kaga ba wanda iya wannan wannan yarjejeniya da haka duk wannan suna bayyana mana menene yake na wajibi me ba na wajibi ba sannan kuma waki yana tabbatar da haka ba a taba zamanin da za a ce duka mutanen zamanin malamai ne a irin wannan sirar ba ko kuma ɗalibai ne a irin wannan siga ba taɓa yin wannan zamanin kowane zamani akwai ɗaliban ilimi akwai sauran mutane akwai malamai masana akwai malamai masu zurfin ilimi akwai waɗanda suke koyon ibada akwai kuma waɗanda ba su mamaye da abin a matsayin abin a koya ba to wannan su ne masu laifi za mu zo mu ji magana a kansu wanda yake ɗaga ido ya kalli ilimin musulunci to wannan shi ne mai laifi ba albabu salisu fi tafri abuwa bi fadli al'ilmi wa ahli bayani akan falalar ilimi da kuma mazowa ilimi an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma min rajulin yasluku tariqan yaltamisu fihi ilman illa sahala Allahu tariqan ila aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani mutum wanda zai bi tafarkin koyon ilimi Allah ya bashi dama ya shiga wata hanya ta koyon ilimi illa sahala Allahu taru tariqan ila aljanna face sai wannan ya zama dalilin da zai sa Allah ya sauƙaƙa mishi hanya zuwa aljanna saboda a cikin wannan ilimin zai koyi abubuwa da za su taimake shi yayi ayyukan aljanna sai ya samu sauƙin shigarta wa mal abqa bihi amalu wanda duk aikin shi ya mai da shi baya lam yusri bihi hasabuhu dangantakarsa ba za ta kai shi gaba ba idan mutum yayi wasa da aiki mai aiki mai kyau to dangantaka shi ba za ta kai shi ya zama dan gaba gaba ba wannan hadisi ne sahihi yadda yake wannan lafazin hasabuhu din nan babu shi a cikin masajiru ga alama malam ya kawo shi daga haddasa ne yayi tasarrufi a cikin lafazin eh lam yabda bihi nasabuhu ne kamar yadda yake a cikin masadir gashi nan mamala ya ambata yace hadisin sahihun walam ajid lafzata hasabuhu fi shay'in min al-masadiri wal hadith dhakarahu al-bukhari fi tarjamati al-babi ar-raqam al-ashiri min kitab al-ilm bukhari ya ambace shi a haka yayi babi da shi babu abin nan man salaka tariqan yaltamisu fi ilma amma abu dawuda ne fitar da shi da darimi da hakim da alimamu at-tirmidhi haka ahmad da hakim sun fitar da shi ta wata hanya daban da abu khaisama a cikin kitabul ilm da bagawi a cikin sharh sunna nashi haka ibnu abi shiba a cikin musannaf dukkanin su hanyoyi daban-daban da takaitattu ko kuma masu fadi malam mai ta'aliki shi wato abul ashbal yake cewa al-qastalani a cikin ishar yana cewa inna ma lam yaqul at-tirmidhi sahihun li tadlis al-a'mash لكن في رواية مسلم عن الأعمش حدثنا أبو صالح فانتفت تهمة التدليس الإمام الترمذي أتاشي رواية يأتي حديث حسن بشي صحيح با سبب أقوى الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي رحمة الله عليه وأن ما لمين شهرري كما يا شهر التدليس دهك الترمذي آه تكتاك جوا حسن أما رواية إمام مسلم تقول تصريح بالتحديث آه كذا قال ولعل الأعمش ولعل الأعمش سرها بالتحديث في إيد النسخ amma ma bai na aidina min al-matbu'i farahu al-amash bil an'ana wallahu alam wacce magana ta kasala ne shine sai shi mai talikin yake cewa haka dai malamin ya faɗa amma mu dai nuskar dake hannun mu ta muslim ita ma mu an'ana ce wata kila wata nuska ce can daban a zamanin su kasala ne din wa qala al-hakim sahihun ala shart ash-shaykhaini wa faqahu adh-dhahabi sannan muslim ya fitar da shi mutawwalan da ibnu majah da ahmad da ibnu hibana da bagwi da khatibu a cikin at-tarikh ta wata hanya daban zuwa ga a'amash din dai daga Abu Salih As-Samman kenan daga Hafizus Sahaba Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa annabi ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya shine mutawwal mai tsayin wanda diya ya nafasa ya takaita wani musulmi wani bala'i daga cikin bala'o'in duniya ka fidda musulmi a cikin wata wata masiba da yake ciki wani kunci na talauci ko rashin lafiya ko tsoro ko damuwa ko yunwa annabi ya ce na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama kai ma Allah zai fidda kai daga cikin kunci irin na ranar alqiyama wa man yassara wanda dai ya saukaka ala mu'sirin ga wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi dunya wal akhirah shi ma Allah zai sauka mashi a duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya rufa musulmi asiri satarahu Allahu Allah zai rufa mashi asiri fi dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matukar bawa na taimakon dan uwansa kuma salaka tariqan yatamus fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljanna wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wasu mutane ba za su taba taruwa a wani aiki na Allah musallaci kenan sa kanta alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum suna tafsirin alkur'ani suna kokarin fahimtar ma'anarsa da haddace shi da sauran abin da shafi karta alkur'ani illa nazalat alaihimus sakina sai Allah ya saukar musu da natsuwa wa ghashiyatuhumur rahma sai Allah ya libe musu da rahmarsa wa hatafahumul malaika sai mala'iku hafatuhum malaika sai mala'iku sun kewaye su sun musu sun musu security wa zakarahumullahu fi man indahu kuma sai Allah ya ambace su a cikin almala'il a'la kenan wa man batta'a bihi ilmuhu lam yusri bihi nasabu amaluhu ko lam yusri bihi nasabu to kaji dogon kenan wannan sai malai yace wa annabi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama قال النبي يتي ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وما من رجل سلك طريقا يتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه شيني دي حديثا وانا وانا رواية تا, تا أينهم واتو آه حديثا تشري ممي تمانا إتعال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وعن, وعن ابن عباس قال ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة وأن موقوف على ابن عباس وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى الأشعري يرويته لك من الله صلى الله عليه وسلم وأنا يتجي رواية بخاري دا مسلم كنا أتكين sahihaini da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Abu Ya'la a cikin musnadinsa da Baghawi da al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin al-Faqih wal-Mutafaqih dukkanin su ta hanyoyi mabambanta zuwa ga Abu Usama Hammad dan Usama daga Buraida daga daga daga Buraid daga Abu Buraidin zuwa ga shi ainihin wato Musa al-Ash'ari baban shi kenan cewa annabi ya ce mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi kamathali al-ghayth misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi to kamar ruwan sama ne alghaif ana cewa ruwan sama alghaif saboda yadda yake kawo mutane igrafa yake kawo mutane dauki ana cikin rani ana cikin kunci da kamfa da rashin ruwa da zarar ruwan sama ya sauka sai kaga komai ya ya gyaru yabanya ta fito rijiyoyi sun cicciko koguna sun cika ko ina kowa ya fara walwala har dabbobi zaka ga nan da nan jikin su ya canza sun fara kiba to shi yake ce mishi al-ghayb annabi ya kwatanta ruwan sama ilimin da Allah ya turo shi da shi da shiriya ya kwatanta su da ruwan sama saboda abin da ke cikin su na al-ihya ruwan sama yuhyi al-arda ba'da mautiha shi kuma ilimin shiriyar da annabi ya kawo yuhyi al-qalba ba'da mautihi ko mun gane sannan ruwan sama yana zuwa ya taru ya amfanar kamar da zamu ji anan kowa sai ya ci amfanin sa da haka nan shi ma ilimin musulunci kowa sai ya ci amfanin shi ruwan sama yana zuwa ya wanke ko ina anzala mai sama'i ma'an tahura mai tsarki ko mai wankewa to haka shi ma ilimin da Allah ya kuma zala sa sama da shari'a haka yake wanke kafirci da jahilci da komai na barna ya wanke ko ina da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kwatance yake cewa ma asaba ardan alkathira asaba ardan ya sauka a wani gari fa kanat minha buqatun qabilat almaa a cikin a cikin wannan ƙasa akwai wani kwazazzabo ko wani wuri wanda qabilat almaa ya karɓi ruwan fa ambatatil kala wannan yanki wuri ne wanda yake lafiyayye wanda yake fertile wanda yake khasid wanda yake da kyan ƙasa sai ya tsirar da tsiro alkara wal usba da ciyawa alkathira mai yawa duka alkala'u da al'ushur ciyawa sai dai galibi akan kawo alkala wato kaman a ce duhuwa shiru inda yake ya yi duhuwa ba a ganin ƙasan shi wal ushur shi kuma shine ciyawa ƙanana ƙanana na fata mun gane wannan wa kanat minha to kaji na farko kenan nau'i na farko na mutanen da suke sauraron ilimin musulunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sune kwatankwacin ƙasa lafiyayya mai taki wacce take ruwa ta tsotse shi kuma ta fidda tsiro mai amfani shine kaman a ce kenan malami mai aiki da ilimin sa mai karantar da mutane wanda yake an kwatanta shi da al'ardu tsayi ba na biyu wa kanat minha buq'atun amsakatil ma'a akwai kasar da kuma ita kuma ta rike ruwan fa nafa Allahu bihin nasa sai Allah ya amfanar da wasu mutane da wannan ruwan fa sharibu suka sha wa saqau suka shayar da wasu wa zara'u kuma suka suka yi noma wannan kwatankwacin na biyu kenan wanda yake mutumin da ya koyi ilimin ya tara amma shi bai wani amfana da ilimin shi da ya zama wata tare ilimin yana transmitting ilimin ma wasu kuma su su amfana da ilimin shine wanda annabi yake cewa rubba muballagin au amin sami'in kenan wanda zai isar din wataƙila wanda za a kaimawa ya fi shi ganewa shine wannan nabiyin shi ma yana kan alkhairi wanda zai taskace ilimi ya koya ma wasu sai kuma su fi shi moran ilimin ai mafi yawan malaman nan mashahurai na duniya ai sun fi malaman su shahara ba a jin labarin malaman da suka koya musu sai dai a ji labarinsu yana imamu shafi'i malamin shi da muka ambata ran nan muslim ibn khalid ibn zanji shi da'ifi ne ba abu hanifa malamin shi hammad abin nan al-kufi bai kai shi shahara ba nafi'u bai kai maliku shahara ba ko mun gane su ai malamai imamu bukhari suna nan ɗaruruwa ba su kai shi shahara ba to sai ya zamana wani malamin ya samu ilimin ya karantar amma shi bai shahara da aiki da ilimin da ya ilimin yadda ɗaliban suka shahara ba kamar yadda misali ko da aboko ne malaman physics da chemistry da biology su suke yawon da suke zama likitoci amma su ba san su da wata falala ba suna nan a matsayinsu na kawai na malamai masu zanen grassofa yake kowane ne akan allo da salma waɗannan formulolin masu sarƙaƙiya ko mun gane waɗannan guda biyun sun haɗa a cikin alkhairi wa kanat minha fa'ifa akwai kuma wani yanki na ƙasan la tamsiku ma'an wa la tumbitu kala'an ita kuma wannan fakoce ba ta riƙe ruwa kuma ba ta tsirar da tsiro duk ruwan da za a yi za ga wani waje shi yana nan a tsan dauri duk inda ruwa ya zai gangare ne ba zai taru ba in an tona ba za a samu ruwa a ƙasa ba sannan kuma ba ya yin tsoro to wannan shi ne kwatankwacin mutane waɗanda ba su mai da addini a bakin komai ba wa zalika mislu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'alima wa amila bihi wa allama waɗancan biyun kenan kamar yadda al-qurtubi ya faɗa a cikin sharhin muslim yace an hada su duka aka musu hukunci daya misalin waɗanda suka fahimci addinin Allah da Allah ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi da shi sannan suka amfana da shi suka amfana da abin da Allah ya aiko shi da shi fa alima ya san abin da ya kamata ya sani wa amila yayi aikin da ya kamata yayi wa allama kuma ya karantar wa masalu man lam yarfa bidhalika ra'asa na ukun nan kuma shine kwatankwacin mutumin da bai daga ido ya dauki al'amarin musulunci a bakin kome ba wanda wannan shine abin abin da yake faruwa ga mutane dama musibar da Allah ya jarabci mutane da ita kenan mutane ba su damu da su koyi waɗannan al'amura da suka shafi addinin su ba su damu da su koya su koya ba ruwan su suna ganin kawai harka addini kawai ta wasu tsirarin mutane ne marasa aikin yi wasu talakawa ustazai masu masu saka kaya na alama talauci fukara'u sufaye wasu wasu alarammomi su ne kawai wannan ta dame su su ba sauran mutane su abu ne dame su shine duniya kawai sanin duniya shi ya dame su zaka ji mutum a wajen sanin duniya kam shi fa farfesa ne ko da ba yi da makamin farfesa amma ya iya surutu ya san komai na sirrin duniya amma addini bai san abin da ya kamata ya sani ba to wannan yana cikin asara yana asara ta fuskar rashin samun abin da ya kamata ya samu na ainihin wato abin da Allah ya kuma zara sai sanar shi malamai suka ce irin waɗannan mutane iri biyu ne ko dai mu'mini wanda yana da asul imani amma bai yi abin da ya kamata na neman ilimi ba ko kuma kafiri wanda kwata-kwata ma bai karɓi musuluncin ba su ne biyun nan lam yarfa bi zalika ra'asa idan kai mumini ne ka yarda da Allah amma kuma baka koyi komai addinin musulunci babu shakka kana cikin imuwa kai kokari ka koyi akalla karatun alqur'ani wanda zaka yi sallah da shi wanda zaka karanta alqur'ani ka koyi ainihin yadda zaka yi ibada ta sallah ibadar azumi alal aqalli waɗannan guda biyu wanda suke na dole ga kowane musulmi sauran kuma zakka da aikin haji in kana da wadata wajibi ne kan baka wadata ba wajibi bane sannan abin da shafi zikirori abin da ya shafi mu'amala da iyaye da 'ya'ya da makwabta da dangi abin da ya shafi ainihin sauran abubuwan da suke na yau da kullun na mustahabbai da sunnoni sai kai kokari ka koye su kamar yadda man daure ke ambata shekaran jiya a fudu ba su Allah ya saka mai da alkhairi da duk wanda aka ce ya shiga izala ya zama ahlus sunna to abu na gaba da zaka gan shi the next day zai nemi bagadadi ya fara koyanta da baki in bai iya ba zai nemi abin nan ahalari ya fara koyan tsarki da alola zai nemi bulugul maram ya fara koyan ilimi na hadisi zaka gan shi yana zuwa makaranta yana daga cikin a lokacin da yana daga cikin lawazim na shiga cikin tawaga ahlus sunna koyan ilimi zaka baka ga in ka lura har yanzu galibi ahlus sunna wanda suke dabaka ta da wanda yanzu galibi shekarunsu sun kai 50 zuwa sama ma'ana sun da aka fara sunna matasa ne yan shekara 18 25 30 in ka dora wasu 30 din yanzu ga shekarunsu 55 zuwa 60 da wuya a cikin su ga jahili fitik zaka kowa na da nasibi na karatu ko da bai zama malami ba dan kasuwa ne kuma aikacin gwamnati ko dan kwangila ko lauya ko dan sanda ko me yake yi zaka ga dai ya san ibadarsa da Allah jama'a mu kalli wannan da kyau mu gani da haka alusuna suke da to haka sai kaga a lokacin alkhairi ya yawaita barna ta yi karanci sanin daraja addini yana da kima a zuciyarsu amma yanzu ba mutane kawai sun dauka salafiya ko izala ko duk abin da zaka kira shi ma kawai yayi ne kawai da zaran nayi kamar da zaka updating din wani app ne kawai a wayarka kawai da zaran na ce kawai dan izala ne shi kenan zama dan izala sai dinga bas an ga izala ina sallah kawai amma fa ban san komai ba kuma abin takeici ana zuwa masallatan nan kullun ana yin darasi akalla magariba da isha ko bayan asuba ko ranar juma'a ana tafsiri ko ana karantar da bulugul maram ko iziya amma ana gama sallan nan sai mutane su fice ga baki daya sai su tsaya a gun masu shayi da biredi inda ake musun siyasa gun masu balangu kowa ya koma majalisar su kawai ya zauna ana jiran sallar isha an ban malamin shi da wasu yan tsirarin mutane a cikin masallacin suna karantawa a wani gari a biranen arewacin Najeriya nan na je wani masallaci jama'a na ga an kafa wata doka an kafa doka an sanya agaji cewa in an yi sallar magariba duk wanda bai zauna cikin masallaci ba inda ake katu to ka abar shi a haraba masallacin a kore shi sai na tambaya ka ta irin wannan shedancin ne yawa masallaci ne na juma'a babba a cikin masallacin kullun ana yin darasi ga timetable din kuma masallacin na mutane ne alhazai yan kasuwa da sauransu gefen masallacin akwai kasuwanni masu shayi masu kaza masu biredi da indomi wane ne da sauransu sai a zo wurin nan a yi ta kasuwanci ana hayaniya su ba su je sun ji ba kuma sun hana na cikin maji shi da kuma masallacin suka sai lasi da suka kama musu doka cewa to daidai lokacin katin nan an hana yin wannan business sai dai ka fita daga waje duk da haka mutane ba su tuba ba wallahi kuma adha min hadha wa amar in an zo ana magana addini ko wasu sabaki kaga da sai su shiru yadda misali in ka san kai ba likita bane idan ana magana akan wani abu da shafi likitanci ai baka sa baki ko da ya shafi ciwon da ke jikinka shiru zaka yi sai da aka yi da kai in ka san kai ba ba ba ba ba ba, ba masanin harkokin siyasa bane ba professor bane kai economics ko, ko ko political economy in ana magana akan wani shafa haka ai shiru kake yi ko to da ya kamata ba ana magana akan wani shafa addini sai kai shiru amma sai ga mutane su sa baki a cikin addinin kuma ma har suna so ne alga ta malam anya hadisin nan a dai duba fa a dai duba ya zai a ce wannan wannan karatun haka yake ni ina ganin bai kamata sai karatun haka yake kai sai ka ce wani wani ibnu hajarin ko ko ko wani baji kawai wani wani wani mutum mai mai mai karambani irin wannan kaje yana irin wannan magana ka rasa ma wai zaka sa ne a da kai ko zaka kula shi ne me zaka mishi ma ka rasa saboda bakin ciki jama'a to babu shakka wannan ta'anniki ne mutum ya samu kanshi a cikin irin wannan matsayin cewa mallam yarfa bi zalika ba'san walam yaqbal hudallahi bai anshi shari'a Allah ba allazi ursiltu bihi Allah ka tsare mu daga wannan mahalli malam yace albabu rabi'i fi qawli fi qawli sallallahu alaihi wasallama man yanqati'u amalu ibn adama ba'dahu illa min thalathin daga cikin babukan da ke magana akan falalar ilimi babun da ke nuni zuwa ga cewa ayyukan dan adam suna kubuce mishi gabaki daya bayan ya rasu in banda guda uku daga cikin su akwai ilimi عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له idan bawa ya rasu aikin shi ya tsaya ga baki daya in banda guda uku kudi sadaka mai gudana kaman wakafi ko makamantansu aw ilmin yuntafa bihi ba'dahu ko wani ilimi da ake cin moriyarsa a bayansa duk wani ilimi da zai amfani al'umma musamman kuma ilimin addini to zai zama mishi sanadiyar samun lada aw waladin salihin yad'u lahu ko wani da nagari da zai masa addu'a sharadin da ya maka addu'a kaga sai yana da nagarta kenan imam muslim ya fitar da wannan hadisi da bukhari a cikin adabul mufrad da tirmidhi da nasa'i da ahmad da abu ya'ala da al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan dinsa da baghawi da tahawi cikin mushkil al-athar dukkanin sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce wa ana bi qatada wa ana abdullahi ibn abi qatada an abihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun tatba'u al-muslima ba'da mauti abu uku suna bin musulmi bayan ya rasu sadaqatin sadaqatun ambaha sadakar da ya riga ya gabatar ya jiri lahu ajruha wanda ladan sadakar zai ci gaba da gudana gare shi shine kamar sadakatul jariya ginin makaranta ko islamiyya ko ko ko ko ainihin wato masallaci ko rijiya ko famfan tuka tuka ko duk wani abu da zai amfani musulmi amfani na kowa zai ci moriyarsa waladun salihun yad'u lahu da ɗa nagari yana maka addu'a wa ilmun afshahu da ilimin da mutum ya yada fa'umila bihi min ba'di aka ci gaba da aiki da ilimin bayansa wannan ma isnadin shi sahihi ne shine riwaya ibnu majah da ibnu khuzaima a tabbataccen riwaya ce warwiya min hadisi zuhri an abi abdullahi al-aghar an abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam qala yalhaqul muslim yalhaqul muslim aw yantafi'ul muslimu thalathun aw yanfa'ul muslima thalathun abu uku suna amfanar da musulmi waladun salihun yad'u lahu da nagari wanda ke maka addu'a wa ilmun yunshiruhu da ilmin da yake yadawa shi musulmin wa sadaqatun jariya da ainihin sadaka mai gudana yace qalatul hukama malamai masu hikima suka ce masu azanci suka ce ilmur rajuli waladuhul mukhallad ilminka kai mutum shine ɗanka wanda yake baya mutuwa kaga ai ɗan naka zai maka addu'a ne iya rayuwar shi shi ma in ya mutu sai dai ya jira shi ma nashi sami addu'a ko amma ilimi ba matukar ana ci gaba da moriyarsa zaka ilimi a matsayinka na malami ka tsaya ka tarbiyanci ilimin ka ya yadu to yana sama tarbiyar ɗanka ke ko mun gani dan misali akwai malaman da ba masu da kwata kwata hatta imamul bukhari ai maganganu akan yana da ɗa ko bai da shi ba wanda ya san labarin yayin shi akwai wanda ba ku auren basi ba su ibnu taymiya su nawawi da makamantansu amma har yanzu fiye da shekara nawa wasu sun fi shekara dubu da barin duniya kamar shi imam al-bukhari nawawi wajen shekara 700 ibnu ibnu taymiya wajen shekara 600 dukkanin su ana ci gaba da yi musu addu'a ilimin su na ci gaba da yaduwa to in Allah ya so ana sa ran wannan ilimin na ci gaba da kai musu lada to wane ne daga cikin sawo'insu wanda hayan da ɗan shi ke duniya ke mai adda kaga babu ai sawo'insu wanda ba su da ilimi sai dai aya kaga babu wanda ɗan shi ya kawo yanzu yana mai adda wataƙila kamora kamora shi ne bayan shekara 60 da mutuwarka ɗayanka sun wadda su mutu ko sittuna wasu ba'una ai ka mutu ma ka basu da shekaru dama to muƙaddara ma sun yi iya tsawon rayuwa shekara 60 wannan fa idan ma salihi ne idan salihi ne kenan amma ilimi to shine waladuhu al-mukhallat shine danka mai wanzuwa a duniya da ka kula da al'amarin da ke cikin ilimi to wancan takhrijin da yayi na na na hadisin cin wacin riwaya gashi nan ya tsawaita takhrijin bari mu karanta wani abu daga ciki da yake cewa a cikin riwaya da yake cewa ibnu majah da ibnu khuzaima ta hanyar muhammad ibnu yahya zuhli haddathana muhammad ibnu wahab ibn atiya haddathana al-walid ibn muslim qala haddathana marzuq ibnu abi hudayri haddathana az-zuhri marfu'an bi lafzihi bi lafzi ga lafazin inna mimma yalhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu daga cikin abin da yake ci gaba da ba mutum lada bayan rasuwarsa ilimin da ya karantar ya yada wa waladan salihan tarakahu da ɗan da ya bari wa mushafan warrafahu ko ƙur'ani wanda ka bari wani ya gada au masjidan banahu ko ka gina masallaci aw baitan libn sabili ko ka gina masauki ga matafiya banahu ka gina shi aw naharan ajrahu ko mutum ya gudanar da wani idan ruwa wa inda ibn khuzaima karahu ya tona idan ruwa aw sadaqatan akhrajaha min malihi ko sadakar da mutum ya fitar daga cikin dukiyarsa fi sihatihi san da yake lafiya lau ba cikin gargaran mutuwa ba wa hayatihi san da yake cikin rayuwarsa yalhaquhu min ba'di mamati wannan zai dinga riskarka da lada bin ba'di mauti zai dinga riskarka da lada bayan mutuwarka in dai Allah ya karba shi yasa muke kullum muke addu'a ga malaman mu irin su Malam Albani Allah ya karba musu irin wannan aiki da suka yi mutum ya cire dukiyarsa ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko ya yi kaza kuma jama'a aga wannan abun kamar yadda malik mana wani wa'azi wata rana Allah ya gafarta mishi kowa ya kokari ya wani abu jama'a wanda zaka dinga samun lada bayan ka mutu kar ka sake ka bari ka mutu ba kai wani abu da zaka dinga samun ladan shi domin hata 'ya'yan nan fa idan duniya ta yi ta yi musu kunci ba ma za su tana su maka addu'a ba za su ci gaba da harkokin su ne kawai su yanzu yadda zaka gane haka ai kai ma salihi ne ba mutum banza bane kai kuma babanka ya rasu shin kana mai addu'a kullun ne sai banka tana shi wata rana za ka bi wata ma baka tana ba wata gida magana gaskiya magana kanmu gaskiya to kenan kuma an ka mutu haka ne amma idan ka riga kai kokari kai wannan aikin to za ka samu ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina wa Allah gida kamar girman ɗakin tsuntsu cikin fasar da malamai suka suka ce abinda ake nufi ko da ya zama iya taimakonka a masallacin bai fi iya girman bulo guda ba kenan in ka kawo taimako aka gina masallaci ko da wurin da ka bayar kai naka taimakon bai wuce abin da tsuntsu zai gida ba kaga tsuntsu zai yin gida a cikin bulo guda to ko da wannan kai Allah bai gina maka gida aljanna wasu malamai haka suka fasara shi kuma cewa ko da haduwa muka yi mu da yawa muka gina masallaci guda daya to in Allah ya tashi ba mu lada kowa gida Allah zai bashi aljanna ba wai Allah zai ba mu gida kwaya ɗaya bane a kowa a cikin mu yana cikin mambana lillahi baitan dinnan ko masjidan kaga wannan aiki ne jama'a mai mutuka falala amma abin takeici sai ka zagaya cikin garuruwa da anguwannin mu sai ka tara an raba layout an raba mutane filaye cikin shekara uku hudu biyar kowa ya gina gidan shi irin yadda yake so na zamani komai ya ji ko ina an silili ce ban ɗaki ma sai ka ɗauka ɗakin yan gayu ne jama'a amma kuma masallacin da aka yi allocating ma wannan anguwar sai ka tara bulo kos biyar shikenan an fara zuba bola a ciki kullum ana sallah a wani tamfarari ana ta fi sabilillahi fi sabilillahi ina mutane sun ki bayarwa amma kuma kowa da ke makwabtaka da gidan da masallacin nan gidan shi bai gaza miliyan goma ba jama'a wani yin jafa'i muke wa kanmu wani daga cikin wulakanta gidajen Allah sai in Allah ya taimaki mutane wani ya zo mutum ɗaya mai zuciya shi ne kawai zai zuciya ya ce kawai ya gina masallacin wani ma wani lokaci ba daga wani gari zai zo ba ya zo ɗaurin aure anguwa ya zo zai sallah ya gaba masallaci ta kai ce ishe shi ce wani irin musulmai ne waɗannan sai kawai ya nemi yawan kwamiti ya ce to a haɗa mashi abin nan ɗin estimate ɗin wallahi wani daga garinsu zai aiko da ma'aikata zo su gina masallaci a wurin gudanarwa aka yi a garuruwan musulmai irin wannan abin kunya ku ba kusa aljanna ne ku musulman da kuke anguwa ba ku sa aljanna ne jama'a kuma mutane ba sa ji a jikinsu cewa wannan abin da suke yi laifi suke wa Allah ba ma sa ji kawai suna ganin is normal ai shi wancan shine bai san darajar kuɗin shi ba lokacin da ake ginin masallaci a tudun wada na markaz haka wasu ba alhadai suka danga yi mutane irin wannan izgilin cewa wai waɗannan matasan ba ba su da hankali ba ya suke irin wannan foundation na irin da ake a maka a tona rami kamar za kamar za ana excavating wuri wai wai ba su da hankali ya za su gina wannan wajen kuma duk alhazan nan kowa gidan shi bene ne kamar da suka nuna babu asara a rayuwa kamar da suka nuna babu duke take zama asara kamar duke daga gina gida da ita babu hadisan suna nan a cikin littafin fahawi wadda babu lada babu la'ada to babu kamar duke daga gina gida kawai da ka shiga kwanta amma ba an ce ka gina gida bane amma ka gane da in dai wanda kake ganin wato baka da wani babu wani aid ba investment bane a lahira liability ne babu babu kamar gina gida amma mun kuma yanzu a duniya babu abin da muka dauka da muhimmanci kamar shi saboda rudin shedan amma fa kana iya gina gidanka kuma yana daga cikin sa'adatul duniya amma dai kar a wulakanta gidan Allah jama'a ko malamai suka ce abin da ya kamata shine irin nau'in gidajenku irin nau'in masallacinku idan gidajenku masu tiles ne da da da, da marbles to masallacin kuma ya zama akwai wannan a ciki idan gidajenku na ƙasa ne sai ku gidan sai ku masallaci na ƙasa irin na ƙauye kenan idan gidajenku benaye ne masu masu frame na ƙarfe to masallacin kuma ya zama haka idan gidajenku an saka an saka fitullu na alfarma an yi an yi POP an yi mai sunan shi da ake yanzu 3D din nan da ake yi kaga kamar zaka fada rami idan idan ka zo taka tsakar tsakar daki ka dauka rami ne wani maka kamar rijiya ne ko to duk haka za ku masallacin ku da wannan kyan in ba haka ba wulakanta masallaci ne ba wai kawai a zuwa ciki shikenan da ya sawaka a sa a zo a yi rufi na azara ko da azara irin kwangwalan nan da ake amfani da ita da irin wannan farin kwanan mai kama tsatsa zinc ko ko kuma duk ku je ku saka stone coated ku saka dakin ku yi waye a gidajenku duk haka mutane da suke irin wannan irin wannan sun zuciya to wannan wulakanta masallaci ne yana daga cikin kashe masallaci domin masallaci mai kyau jama'a na da wani abu psychologically in ka shiga ma sai ka ji natsuwa ta fi kama ka in ka shiga masallaci ka ganshi tsab ka ganshi lafiya lau sai ka ji wata natsuwa sannan yadda kuke sa turaren wuta a gidajen kwaka za ku sa masallaci gashi nan har malami ne shahararre wane ne al-mujmir yana nan da hadisi a cikin sahih muslim su gadan gidansu ne ma aikinsu kawai shine sa turare a masallaci kuma da kudin suke siyowa fa ba wai zaka ce sai an baka allocation a local government sannan zaka dinga sakawa ba su dinga bi anguwa anguwa suna hura suna hura a tararen wuta a cikin masallatai saboda idan mutane sun shigo su ji wannan natsuwar da kake shiga da kake jin ka shiga daki amarya ka kana shigowa wurin ka ji kanshin turare zaka ji cewa nan wuri ne mai aminci ko to haka ake sa masallaci musamman ranar juma'a tun da safe ake zuwa masallatai a tarihance a fesa masa tarare na wuta amma munin sai ka zo ga malam masallaci kawai malam ka dinga jin wari kamar ka zo kwata malam kuma kowa ɗakin shi ba wannan warin yake ba to shine wulakanta masallatai din wannan jama'a abu ne da ya kamata kowa ya tsaya ya lura yawa kan shi qiyamul layli ba wanda zai maka wannan sai kai wa kanka kuma ba sai kai attajiri bane duk da kaga ana aikin alkhairi ana gina masallaci ko ta islamiyya ka gamsu da cewa nan abin da ake na alkhairi ne yi kokari ka kai ka komai karancinta kai dai ka kai kana yi kana cewa rabbana taqabbal minna irin na nabi ibrahim fatan ka Allah ya karba da buhun siminti kwaya ɗaya ne jama'a ko bulo kwaya biyar wanda ba su wuce naira dubu biyu hala kai kokari ka bayar ka ce jama'a ni ma ga taimako na mata sai kaga sun fi mutane irin wannan taimakon a yanzu ina nufin mutane maza nake nufi jama'a hausa ce nake wallahi za ga mata da ɗan taro da sisin su sun hada suna ta kawowa masallacin wannan da ake gina jama'a taimakon da mutane suka bayar na waje ina na mata ne mafi yawan shi ni dai duk wanda ya zo ta hannuna to mata ne wata za ta aiko wata ma za ta aiko da naira dubu uku ta dan Allah siminti kwaya ɗaya nake so a siya a sama a masallacin nan wallahi wata kwaya ɗaya kuma in ka ganta ko zaka iya siya ta ma kai ka siyata da duk abin ta mallaka amma Allah ya bata zuciyayi mu kuma muna nan kawai muna ta usaranci muna ta zafin kai muna ta zafin kai Allah shi kyauta bari mu samu wurin tsayawa saboda dare na nema ya mana wasiyaqu ibn majah walaysa inda ibn majah mushafan warathahu riwayat ibn ibn khuzaimah babu magana mushafi wa karahu ma'anahu hafarahu da yace au naran naharan ajrahu sai ce karahu ai hafarahu mutum ya tona kama a ce wurare ne na rukunin gonaki haka da ake noman rani suka zo suka tona musu wannan irin abin nan حسنه ابن المنذر وكذا المنذر في الترغيب قال إسناده حسن وقال البوسيري في الزوائد إسناده غريب ومرزوق مختلف فيه وقال عنه الحافظ في التقريب لين الحديث قلت قال عنه دهيم هو صحيح الحديث عن الزهري شي وانشان مرزوق كنا وقال أبو هاتم حديثه صالح هو ثقه أبو بكر بن أبي خيثمة نعم قال فيه البخاري يعرف وينكر ويعرف وينكر وضعفه الوقيلي وابن ابن حبان ومثل هذا نعتقد أن حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن والله أعلم حديث بيغزا أتمي حسن با ثم وجدت له شاهدا من حديث أنس بن مالك يتي ناسا مشاهدي غريش تاني سموية دا بزار دا أبو نعيم دا ديلمي أتكام الفردوس دا عبد الرحمن ابن هاني النخعي قال دسنا محمد بن عبيد الله الأرزمي أن قتاد عن أنس مرفوعا بلفزي لذلك وانا إسنادا فمي روني لذلك كلش saboda ga arzami din can amma dai shahidi ne za a iya za iya itibari da shi yace da lafazin sab'un yajri ajruha lil abdi ba'da mauti abu guda bakwai ladan na gudana ga bawa bayan ya mutu wa huwa fi qabri yana cikin kabarin sa zai dinga samun ladan su min man alima ilman aw ajrana wanda ya san wani ilimi da wanda ya gudanar da wani kogi aw hafara bi'ran ko ya tona rijiya aw gharrasa nakhlan ko ya dasa dabino aw bana masjidan ko ya gina masallaci aw warrasa mushafan ko ya gadarwa da wani qur'ani aw taraka waladan ko ya bar wani da yastaghfiru lahu ba'da mauti dan yana mushi addu'a kenan wa qala abu nu'aym hadithun eh na man allama ilman me nace oke man allama ne kware kuwa wanda ya koyi da wani ilimi jazakallahu khairan qala abu nu'aymin hadha hadithun gharibun min hadith qatada tafarrada bihi abu nu'aymin anil arzami wa qala laysa fi majma rawahu al-bazzar wa fi muhammad ibn ubaydillah al-arzami wa huwa da'ifun kamar yadda na fada muku dinnan qultu ni malam abul ashbal nace wa da'afu al-bayhaqi wal munawi wal dhahabi wa ghayruhum kama wa huwa kama qalu dukkanin waɗannan malamai sun ce hadisi ne mai rauni fa innal arzami ya mujma'un ala da'afi wannan malami al-arzami an hadu gaba daya akan rauninsa wa ramazalahu suyuti bi sihha wa hasanul albani al-imam suyuti yayi ramzi a cikin jami'u sagir cewa sahihi ne shehu albani kuma ya hasana shi ta hanyar hanyoyi daban-daban wala alla zalika bi majmu'i shawahidihi wallahu a'lam sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله